أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kara godiya yabo da jinjina ga ubangiji madaukin sarki wanda ya ba mu ikon halartar wannan guri domin ribantarsa da izinin Allah za mu ci gaba da karatunmu na alfiyatu bin malik a inda wancan darasi mun gama darasi mun yi karatu akan la annafiya lijinsu ko? to yanzu kuma za mu yi darasi ne akan a zanna wa akhawatuha wato ma'ana fi'ilin da ake ce mata zanna da yan uwanta mun riga mun sani ko mun karanta a baya akwai kana wa akhawatuha ana ce musu annawasikh saboda suna canja hukuncin mutada da khabar to mun ji a inna wa akhawatuha sannan mun zo la nafiya duk waɗannan suna cikin nawasik na mutada da khabar to yanzu kuma zamu ga zanna wa akhawatuha su ma suna cikin nawasik na mutada da khabar watan adawa ɗin da suke canja hukuncin mutada da khabar akwai zanna da sauran yan uwanta shine ibn malik ke cewa انصب بفعل الكلب جزء ابتداء أني رأى خال علمت وجدا ظن حسبت وزعمت مع عد حجا درى وجعل لذك اعتقد كاعتقد وهب تعلم والتي كصيرا أيضا بحنصب بمبتدا وخبرا to takadirin baitinmu shine in sibi juz'ai ibtida kayi nasaba ga juz'o'in nan guda biyu ma'ana sunayen nan guda biyu na mubtada da khabar wato ma'ana mubtada in ka ce zaidun ka'imun kaga zaidun juz'in farko ne ka'imun juz'i na biyu to duka juz'o'in nan guda biyu kai musu nasaba bi fi'lil qalbi da abin da ke ce masa fi'ilul kalbi menene ma'ana fi'ilul kalbi a ni ina nufin ra'a ra'a za ka yi mishi nasuba za ka yi in ka zo da ra'a za ka yi mamutada da khabar rafa'a misali ra'aitullaha akbara kulli shay'in muhawalatan wa aktharahum junuda kaga ra'a ta yi ma lafzul jalala Allah nasba kuma akbar ma haka ta mishi nasba daga cikinsu akwai khala khiltu zaidan ka'iman khiltu zaidan ka'iman kaga khiltu fil fa'il bi ma'ana zanantu zaidan ka'iman kaga zaidan sai zama mene sai zama ismu khala mansub bil fataha ko kuma maf'ul awwal ka'iman sai ce maf'ul thani wata ma'ana idan ka lura da kyau zan ai fi'ili ne ko akhawat na ta ma duka fi'ili ne kuma dukkan su suna tasarrufi wata ma'ana zaka ijiya su daga madhi zuwa mudari da amr illa waɗansu guda biyu zamu gan su ne ba su da su jamidai ne kawai to idan ka zo tunda af'al ne fi'il su mubtada za su mishi nasaba a matsayin mubtada a matsayin maf'ul awwal sannan khabar kuma za su mishi nasaba a matsayin maf'ul thanin mun fahimci wannan ko daga cikinsu akwai ra'a akwai khala akwai alimtu akwai alimtu kamar ka ce alimtu zaidan a haka alimtu zaidan a haka kaga alimtu filofail zaidan daga ce maful biyi a haka maful biyi al'awal a haka sai ce maful biyi a tsani ya fita ko? masha Allah wajada wajada wajadtul mustashara mu'tamanan wajadtul mustashara mu'tamanan kaga wajadtu fil fa'il al mustashara sai zanto ko kuma wajadtul mustawda'a mu'tamanan na sami wanda ake ba kayayyaki ijiya abin amincewa ne to saboda haka zaka yi nasba ga maf'ulin na farko mutada sai maf'uli na biyu shi maka haka mishi nasba mu ban nan ko madalla sannan kuma daga cikin su akwai zanna akwai hasibtu akwai za'amtu ma'ad tare da ad da haja da kuma dara da ja'ala ja'ala allaz ka taqada wanda yake da ma'anan i'taqada kun ga kenan shi ja'ala ba wai yana da ma'anan ya sanya ba a'a yana da ma'anan i'taqada shine ke nufi da mene allaz ka taqada wanda yake da ma'anan i'taqada shi mene shi ja'ala din mun banci wannan ko haka ne wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura to a af'al din nan da muka gansu ana ce musu annawasikh duka kuma sun kasu ne kashi biyu shi yasa malam sai ce watan kasu ila kismaini ibn agil ba akwai ahaduha af'alul qulubi wa thani af'alut tahwil na farko af'alul qulub sai na biyu af'alut tahwil su af'alul qulub su ne wanda suke nuna mene suke nuna irin aiki na zuciya af'alut tahwil kuma sune suke nuna canjawan mubtada sunan su maf'ulun su na farko daga wani hali zuwa wani hali mun fahimci wannan ko masha Allah to su kansu af'alul qulub din sun kasu kashi biyu akwai ma yadullu al liqin akwai ma yadullu al rujhan ma yadullu al liqin sune suke nuna cikakken yaqini ga suna akwai ra'a su guda biyar ne akwai ra'a akwai alima akwai waje da akwai dara akwai ta'allama wasani min kuma na biyu kuma ma ya dullu ala rujahan akwai kuma wanda yake nuni akan rujahan rinjayi kana zato amma akwai bangaren da ya fi rinjayi shine ma ya dullu ala rujahan malam ya kawo takwas daga cikinsu akwai khala akwai zanna akwai hasiba akwai za'ama akwai adda akwai haja akwai ja'ala sai kuma hab sai kuma hab kun ga waɗannan afa'allin galibi idan kana karatu littafan adabi kamar littafan da suke irin su mukama da sauransu to zaka same su ciki zaka same su insha Allah ta'ala karatun mukama da muka fara za mu fara za mu rinka tambihi zuwa gare su insha Allah Allah ka yassare mana Ibn Malik zai ci gaba da cewa wa khussa bit taliki wal ilgama wa khussa bit taliki wal ilgaima min qabli hab wal amra hab qad ulzima kaza ta'allam wa li ghayri al madimin siwahuma ja'al kullama lahu zukin وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل حب تسكتي وخص ما من قبل حب kalmomin da waɗannan nawasikin da suka zo gabanin hab to an keɓance su da fuskoki na hukunce-hukunce guda biyu akwai at-ta'liq akwai kuma al-ilga menene ma'anar at-talik at-talik ko tarkul amali lafzan duna ma'anan shine ba za su a waɗannan fa adawat din suna yin aiki kashi biyu ne kan kumanta dukkan adawa suna aiki kashi biyu galibi akwai lafzan akwai kuma ma'anan to lafzan shine sukan yi ma juz'ai ibtida'i nasba duka in sun bi fi'ilil qalbi juz'ai ibtida' ma'anan kuma sukan fa'idantar da wata ma'ana ko dai itikadi ko kuma tahawil kamar dai da muka yi sa a baya dai ko yawwa to sai ya ce an keɓance adawa ɗin da suka zo gabanin nawasik ɗin da suka zo gabanin hab da fuskoki guda biyu na hukunce hukunce na farko akwai at-ta'liq at-ta'liq shine tarkul amali lafzan duna ma'anan barin yin aiki da su lafzan banda ma'ana ma'ana ta wajen lafazi ba za ka sun yi nasaba ba saboda wani dalili amma ta wajen ma'ana fa suna nan suna fa'idantar da ma'anan da suke fa'idantarwa saboda wasu dalilai kan sa a yi musu ta'liki a rataye su ba ta zaru hakan mu'allaka ko kamar misali idan ka ce idan ka gabatar da su idan ka oke idan ka zo da lamu libtida ga mutida kaga zanantu zaidan ka'iman ba ga shi kayi imali ba kayi nasba kuma kayi ta wajen ma'ana kuma yana fadinta da a fi'il kalbi ko masha Allah to zaka iya kuma kawo lamu libtida sai ka ce zanantu amma in ka ce zanantu ka kawo la to sai ka ce la zaidun ka'imun zanantu la zaidun ka'imun kun gane zanantu la zaidun ka'imun haka ai baka yi nasaba ba to kai menene kai kai me kenan nan ta'aliki saboda mene saboda lamal ibtida daga shi nan mun fahimci wannan ko kaga sai ya zama zanantu fil fa'il la lam lam ibtida zaidun mubtada qa'imun khabar amma sai ka ce wa jumlatul ismiyya saddad maf'ulai zanantu kun gane domin zan la zanantu qa'imun la zaidun qa'imun ana ja jumla ce ismiyya ko to su suka kwafe makwafin mene maf'ulai guda biyu na zanna dukan su fi mahallin nasbi ne kun gani dukan su fi muhallin nasib ne wa qaulika da zaidun qa'imun lam ta'mal fihi kaga zaidun lafazan ko la ajl mani la ajl mani shi ita ce lamun din nan amma dukan su fi muhallin nasbi ne dukan sunayen domin idan kai atafi zaka ce zanantu la zaidun qa'imun wa amran muntalikan kaga da kai ya tafi sai kai na sama ko to ya nuna cewa kenan ashe da za ka yi atafi za ta yi aiki ga matufi din wal irga ilga'i kuma shine tarkul amal lafzan wa ma'anan la limani'in za ka zo da su ne amma ba za ka yi aiki da su ba kwata-kwata ba ta wajen ma'ana ba ballantana ta wajen mene lafazi kun gane ko ba za ka aiki da su ba za ka aiki da su ba ta wajen ma'ana ba kuma ta wajen lafazi ba kuma ba wai ba wai duma saboda wani dalili ba kamar misali idan ka zo da su a tsakiya zaidun zanantu zaidan ka'iman sai ka ce zanantu a sai ka ce zaidun zanantu ka'imun to za ta yi nasaba ba ga mutadanka da ka fara kawo da shi a farko ko kuma kaba da ka jinkirta zaidun zanantu ka'iman yanzu na kayi mene kayi ilga'i yanzu ba ta aiki ba kwata-kwata to zanantu zaidun zanantu ka'imun daidai yake da zaidun ka'imun kawai kun gani to shine ibn malik ke cewa wa khusabit taliki wal ilga'ima min qabli hab wal amra hab qad ulzima to kamar yadda mazi ɗinsu yake yin aiki to haka nan ma mudari'insu da amurinsu da yana yin aiki a zunnu zanantu zaidan ka'iman a zunnu zaidan ka'iman zunna zaidan ka'iman duka suna yi shine ma'ana wal'amra hab kad ulzima ai wa ulzima wa ulzimul amra wa kad ulzima kad afon waƙad ulzimal amra hab haƙiƙa an lazimtar ma afon wal amra hab ƙad ulzima haka ne ko to wa qad ulzima al-amra hab haka nan ma hab da yakan zo sigan fi'li amri shi wannan jamid ne shi ba shi da fa'an ba shi da madi ba shi da mudari to shi ma Allah zai mutan mishi irin wannan aiki na mene na yin nasba ga juz'a ibtida guda biyu kaza ta'allam haka nan ma ta'allama ta'allam to ko gan waɗannan hab ta'allam su Allah zamta musu da sigan amri ne Allah zamta musu da sigan amri ne ba sa aiki alaikum salam ba sa yin aiki a afwan ba su da madi balanta na mudari'i sai dai kawai kullum suna da sigan amri ne kawai kun gane madalla wali gairil madi min siwa kuma ja'al kullama lahu zukin sai ka ce waj'al kulla ma zukina lahu li ghayri al-madi min siwahima waj'al ka sanya kulla ma zukin dukkan abin da aka sani na hukunci li ghayri al-madi ga wannan madi din sigogin waɗannan aiki siwahuma kun gane ko ashe kaga kenan mene in ka cire madi to mudari inda amrin shi ma kamar yadda suke nasaba ga juz'a ibtida to haka mudari insu da amrin su ma suna yin nasba shine wali ghairil madi min min siwa kuma ja'al to waja'al ka sanya kullama zukina dukkan abin da aka fahimta kun gane ko min siwa kuma na koma bayan hab da ta'allam wata ma'ana can ba amma mun ji ana ta'aliki da ilgayi ba to su ma ka kaddara musu haka kun gani wajen wuzil ilga ala mun yi biyar kenan نعم وجوز الإلقاء على في الابتداء وانو ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم إلقاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفيما وإن ولا وإن ولا لام وإن ولا وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له حتم وجوز الإلقاء كهل استين إلقائنا waɗannan af'al ɗin da suke adda da mutasarrifa kun sun cikin sa'a akwai mutasarrifa akwai gayar mutasarrifa ko dukkan su mutasarrifa ne sai dai hab da ta'allam su suna zuwa ga sigan amuri ne gari mutasarrifa ne su to ka halasta yin ilga'i fi lamilibtida idan suka zo sunan su zo da lamilibtida a fi lamilibtida ne a kyafon waje wuzil ilga a lafilibtida ka halasta yin ilga'insu ba idan suka zuwa farko ba in ka ce zanantu zaidan ka'iman ko to idan ka ce zaidun zanantu ka'iman to sai ka ilga'i ka halasta yin ilga'i ba sun zuwa tsakiya ba ko da kuma a garke ne ma sai da ka ce zaidun ka'imun zanantu to ba za ka ce zaidan ka'iman zanantu ko da ke jawaz ya ce ne ka ka halasta ko kenan za ka iya imali za ka yi ilga'i duka yayi an gane su shine wani with them okay wajen wujil ilga ala filiptida ka halasta yin ilga'insu da imalinsu idan suka zo ba a farko ba kenan in suka zo a tsakiya ko kuma a ƙarke wani zamirin sha'ani sannan kuma ka kaddara zamirin sha'ani au lama libtida ko kuma ka kaddara ka lama libtida fi muhimmin a cikin wani lafazin da ya dimautar da ilga amma ta kaddama an yi ilgayin abin da ya gabata ne wato ma'ana kaga akwai wani baiti nan arju wa amulu an tadnu wa mawaddatuha wa ma ikhalu ladaina minki tanwilu kaga wa ma ikhalu ladaina minki tan- minki tanwilu wa ma ikhalu ladaina to idan muka dubi wa ma ikhalu ladaina ai kaga ladaina zarf ne da mazruf to nan guraren akwai tunanin cewa akwai ilga abin nan nan ilga'i ko ko babu ilga'i kun gane ko duk da cewa ga shi ga ga ikhalu ya gabato to shikenan idan inda ake tunanin akwai ilga'i ko babu ilga'i to sai ka kaddara damirin sha'ani idan ka dauka akwai ilga'i an babu ilga'i wa ma ikhalu hu ladaina ba sai kaddara damirin damirin sha'ani shine mene ismu khala kun gane ladaina kuma sai zanto khabar din shine wanwi damirin sha'ani ka kaddara lami- ka kaddara lamirin sha'ani aw lamal ibtida ko kuma kaddara lamal ibtida fi muhimmin ilga a matakaddama a gurin da yake imotarwa cewa akwai ilga'in ilga'i na abin da ya gabata na waɗannan nawasik din wal tuzimu ta'liqu qabla nafi ma to idan aka samu ma nafiya a gaban su to taliki ko za a yi taliki za a yi ka gani kun gani idan ka ce zanantu zaidan ka'iman zanantu zaidan ka'iman ka yi imali ko to idan ka ce zanantu ma ba ka zo da ma nafi nafi ba to sai ka ce zaidan ka'iman ka yi ilga'i kenan shine waltuzumul ta'liqu Allah zanci yin ta'liqi ratayar da su ba za su yi aiki ba kada manta menene ta'liqi can ba da muka yi da ilga'i ta'liqi shine tarkul amali lafzan la ma'anan ko yawo to ta wajen ma'ana suna suna aiki amma ta wajen lafazi ba su aiki to idan aka sami adatu nafin ta zo a gaban su a gaban ɗaya daga cikin wadannan af'al din to shi sai ka ta'liqi ta zo gabansu zanantu ma zaidun ka'im ba za ka ce ma zaidun ka'imin ba tunda ya ce ultuzima wa in haka nan ma da in nafi in nafi wata zununa billahi illa bisum illa qalila wala da kuma lamun wala lamun mutida haka ne ko to da kuma inda aka samu lamun libtida zanantu la zaidun ƙa'imun da la nafiya ma na zanantu la zaidun ƙa'imun zanantu la zaidun ƙa'imun shi ma ka kai lazamci mini ilga'i ba za ta yi tun da ga adawatin nafi nan ko ga lamu libti da au kasam ko kuma zaidun wallahi zaidun a ok zanantu wallahi sai ka ce zaidun ka'imun au kasamin kenan kaza wal istifham zanantu hal zaidun qa'imun ba za ka ta aiki ba in hatama lahuza kaga wannan hukunci ya wajabta ga shi mene shi ma kanshi istifhami din kenan kenan idan aka samu istifhami ya zo gaban waɗannan af'al din to sai kai ilga'i insha Allah ta'ala Allah ka samu dace abinda Allah ya ba mu iko muka daidai Allah ya ba mu ladan ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk